mutane duk da ba shiryawa ba ne amma insha Allah ta'ala ba za a rasa abin da aka faɗa ba wanda suke nuna falalar irin wannan majalisi da kuma falalar shi kan shi karatun alkur'ani da ƙoƙarin ƙwanƙwance ma'anonin shi malamai Allah maɗaukakin sarki ya shiga su da gafara sun yi biyayya sau da kafa a bisa kan titin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya haska masahabbai ya haska ma al'umma wanda shi ne titin biyayya ga Allah da kuma biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan ababen guda biyu suke sa ɗan adam ya samu wasu lasisi guda biyu bin Allah da bin manzo yana taimakawa ɗan adam ya dace da imani kuma ya dace wurin aikata aika na kware waɗanda imani da aiki na kware waɗanda abubuwan guda biyu su ne ababen da allah maɗaukakin sarki ya sa duk mutumin da ya yarda ya rabu da duniya da su to ya dace inna lalazina amanu wa amilu salihati sai ya ja'alu lahum rahmanu wadda inna lalazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إيماني da aiki na kware wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan yi ma'ana magana gamamman magana yace duk dan adam yana cikin asara illa alladhina amanu wa amilus salihat illa alladhina amanu wa amilus salihat wani lokaci Allah yace duk wanda ya rayu a cikin duniya cikin bin adama Allah zai maida shi mafi kaskancin rayuwa illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun duk wannan me yake nuna yana nuna lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya haska mu al'umma a bisa wannan hasken da ya bar al'umma akan shi sahabbai suka zo suka bi a bisa wannan hasken da ya bar al'umma akan shi magabata suka zo suka bi shi samuwa bayan da za a yi mu samu tsira sai mun bi titi irin titin da zai kai mu bisa kan titin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'ani mai girma ko shakka babu littafi ne babba wanda Allah bai taba saukar da irin alqur'ani ba cikin littattafan da suka gabata Allah ya saukar da littattafai daban-daban at-taura ya saukar da ita ga annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce cikin at-taura akwai shari'a akwai haske sai dai hasken da addako cikin ta bai kai hasken alqur'ani ba Allah madaukakin sarki ya kira hasken at-taura wani lokaci da sunan nur inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur wani lokaci kira hasken at-taura da daw wanda da daw da nuru da haske ne amma alqur'ani ba taba kiran shi da sunan daw ba sai aka siffanta hasken shi da cewa nur saboda hasken shi ya fi hasken da da cikin at-taura me bambanci tsakanin nuru da daw idan aka ce ad-daw da larabci yana nufin haske wanda fihi daw amma min al-ihtiraq akwai nau'i na kuna akwai zafi akwai radadi a cikin shi shi yasa hasken rana da larauci ba a shirin shi nuru shams sai dai a ce dawu shams saboda zahi gare shi amma hasken wata sanyi gare shi bai da zahi ba a ce mishi dawu sai dai a kira shi da sunan me da sunan nur hasken wata shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara نورا فقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب Allah ya sayi hasken zahir hasken rana ya kasance haske ne da ke takuda da zahi da kona da raɗaɗi hasken wata kuma haske ne wanda da kwai sanyi da rashin zafi ba kona cikin shi balantana ka samu raɗaɗi to alkur'ani shi kare sai Allah madaukakin sarki ya kira hasken shi da sunan me da sunan nur ba kira shi da sunan dau'u ba amma at-taura ta an ce ina an zanna taurata fiha huda wa nur kajina in kira ta nur ko wa nur sai Allah ce wa laqad ataina Musa wa Harun al-Furqan siti wa diya'an wa diya saboda hasken ta hukunce hukuncen da ke cikin ta suna da zafi ba su da sauki in ka daidaita su da hukunce hukuncen da da cikin alqur'ani mai girma shi yasa alqur'ani mai girma littafi ne wanda bamu da iya shi ba a taba samkar da tamkashi ba kuma ba za a iya ba za a taba samkar da tamkashi ba shi ne babban kundi da Allah maɗaukakin sarki ya sa zauwar shi ta soke duk wata shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa saukar ma wani annabi daga cikin annaba tun da aka ce ga alƙur'ani ba zancen ka ko a taura ka yi aiki da shi yanzu a taura ta zama tsohon yayi tun da an ce ga alƙur'ani ba zancen ka yi aiki da injila ba zancen kai aiki da azzabur balantana kai aiki da sufi ibrahim wa musa in alkur'ani ya zo shi ne zama ɗan gatan littafin da shi kaɗai allah ya ba da lasisi a maida shi kundi na gyara rayuwa shi sa za ka samu a cikin attaura akwai wasu hukunce-hukuncen da suke da zafi suke da raɗaɗi ba lallai bane ba za mu iya aiki da su da aka zo cikin alkur'ani saboda hasken da ko cikin shi sai aka sassauta ma a da cikin attaura idan musulmi suka yi fada da juna ko suka aikata wani laifi takubbai ake ba su asar cikin wani daki mai duhu a rike su a ce uktulu an fusa ku kashe kawunanku shi ne abin da zai ba da lasisi wanda in ɗaya ya kashe ɗaya cikin wannan yanayin shi zai sa Allah ya karbi tuba ku ya gafarta mu amma da aka zo cikin alkur'ani sallaci ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba da kun ce astaghfirullah wa atubu ilayhi sallaci labbaika rabbi rabbaika abdi na karba maka ubangiji ka an gafarta maka ya na karba maka bawa na na yafe maka da haka wannan cikin alkur'ani kadai ake samun shi na fata mun fahimta da ka dai a cikin littattafai babu littafin da ya sha suna ya sha sifofi kamar alkur'ani wanda kuma wannan abu ne sananne a wurin larabawa duk abin da kaga larabawa sun bashi sunaye daban-daban sun bashi sifofi daban-daban abin yana nuna kimar shi yana nuna girman shi yana nuna darajar shi shi sa ku diba sunayen Allah Allah bai bar maka shi suna guda ba sai ba kan shi sunaye da yawa sun fi ɗari e sun fi dari sun fi dari e sun fi dari sunayen Allah sun fi dari to ina hadisin da yace inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna eh hadisi yana nan me hadisi ya kumsa hadisi yana cewa Allah na da wasu sunaye wasu ba duka ba wasu sunaye dari ba daya suna gomiya tara da tara duk wanda ya kiyaye su ya kiyaye ma'anar da suka kunsa yana aiki da abin da suka kunsa na ma'ana sai ya shiga aljanna kaga Allah ce wasu sunaye kai ne zaka cewa ina da wasu kudi ga kimarsu wannan ba yiwuwa wani ya shi dokin magana kai shi ta cewa ai wani ya ce ba da kodala sai kaza kawai ba cewa haka na fatan fahimta ina da wani gidan ba a fahimta kanta shi kadai ne gidan da gare ka za a fahimci kana da wannan gidan kuma banda shi ma ta iya kuma kana da wasu to shi ma abin da hadisi yake nuna kenan bayan nuna sunan Allah ɗari ba ɗaya cikin sunayen Allah akwai sunayen da ko annabi Muhammadu bai san su Allah shi kadai ya san su banda Allah ba wanda ya san su annabi ya gaya mana haka cikin riwayar da Imam Ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in shi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak Allah yana roƙonka da duk sunan da kake banta da shi sammai da bihi nafsa sunan da kai da kanka ka rada ma kanka shi aw anzaltahu fi kitabi ko ka saukar da shi a cikin littafin ka alqur'ani kenan aw allamtahu ahadan min khalqik ko sunan da ka sanar da ɗaya daga cikin halittunka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce a wista sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ko sunan da kai kaɗai ka tasirin turin sanin shi a ilimin gaibu ko ni ban sani ba a kaga sunan da annabi bai sani ba wanda ya sanar da mu wanda muka samu cikin qur'ani da wanda muka samu a cikin hadisai al-imam ibn al-qayyim da yazo yana bibiya su sai da ya samu suna sama da 100 cikin qur'ani kawai da hadisi sun fi 100 shi yasa sunan Allah madaukakin sarki ba su aituba kan suna ɗari ba ɗaya ba kawai Allah na da sunaye da yawa yawan sunan yana nuna girman mai sunan yawan sunan yana nuna darajar mai sunan yawan sunan yana nuna ɗaukaka da matsayin mai sunan na fata mun fahimta yawan suna yana daga cikin abubuwan da suke nuna sharaf da suke nuna ma'ana izam da kuma suke nuna daraja ta shi mai wannan sunayen shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kun gani saboda girman shi Allah bai bar mashi suna guda ba sai aka bashi sunaye daban-daban aka bashi siffofi mabambanta juna aka kira shi annabi ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ya ayyuhan nabi jahilul kuffara ya ayyuhan nabi la la ya ayyuhan nabi kaza aka ce mishi ar-rasul ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik aka kira shi ahmad وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد aka kira shi Muhammad a wurare guda hudu cikin Alkur'ani Ali Imran da Ahzab da suratul Muhammad da suratul Fath Ali Imran Allah madaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul a Ahzab Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum a cikin Fatah Allah ya ce Muhammadur rasulullahi wal ladina ma'ahu ashidda a cikin Muhammad Allah ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wal ladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim yawan suna yana nuna girman mai suna to akan kai kalli garin makka shine garin da ya dara kowane birni daraja shi yasa Allah ya kama sunan shi ya rantsuwa da shi a cikin surori guda ai rantsuwa da shi a cikin suratul balad la uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan birnin na makka a cikin suratul suratul tin Allah ya ce wat-tini waz-zaytun wa turi sin sai ce wa hadhal balad al-amin kuma ina rantsuwa da wannan amintaccen birnin shine birnin makka makka saboda girmanta saboda ɗaukakarta saboda kasancewa ta ita ce garin da ya tsara kowane gari Allah mata sunaye da dama cikin alkur'ani Allah ya kira ta makka a cikin suratu suratul fatih Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata haka aka kira ta da sunan bakka inna awwalal baitin wudi'a lin-nasi lallazi ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات حتى أكيرات رسولنا أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ودون برني ومكة يتدرك ستعيش هنا فهمت شيء أكيرات هو الكريم kaga wannan yawan suna da aka rada ma makka yana nuna darajar makka haka alkur'ani mai girma a cikin littafai ba kamar shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi sifofi daban-daban ya bashi sunaye mabambanta juna aka kira shi alkitab alkitab Allah ta alif lam mim zalika alkitab alkitab abin da yake nufi da shi shi ne littafi aka kira shi alqur'an innahu laqur'anu karim fi kitabin maknun aka kira shi alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا duk waɗannan sunayen suna nuna daraja shi mai suna ashe alqur'ani mai girma ba karamin littafi bane ba an fahimta waɗannan sunayen da sifofin da aka bashi ba ba at-taura su ba ba ba al-injil su ba ba ba az-zabur su ba ba ba suhuf ibrahim ba ko suhuf musa su na fata mun fahimta wannan yana nuna darajar shi shi sa in an ce alqur'ani to ba a kawo wani littafi da zai iya kafada da kafada da shi balantana ya shiga gaban shi shi sa wani mai hikima ke cewa Allahu akbar inna dina muhammadi wa kitabuhu aqwa wa aqwa muqila la tudhkaru al-kutub as-sawalif indahu tala'a as-sabah fa atfa al-qindila yace Allah mai girma kaga addinin annabi Muhammad kaga littafin da aka baiwa annabi Muhammad aqwa shine mafi karfan littafi wurin hujja da dalili wa aqwa muqila kuma shine littafin da yake magana shi a daidai a bisa sidi take duk littafan da suka wuce Allah madaukakin sarki yayi nasakh kyau abin da ke cikin su an soke shari'a da su sai alqur'ani shi kare la tuzkaru al-kutub as-sawalif indahu in an ce qur'ani ba aka littafin da ya wuce daga cikin littattafai doki qur'ani kamar mi kamar tala as-sabah fa atfa al-kindila idan rana ta fito me amfanin fitilar kwai tana da amfani yanzu kun ga rana ce ta fito ga amfani muna iya mu kashe shi mu cigaba da karatu aka ba tare da mun takuru ba ko mun samu kanmu cikin duf da zulumi duk wannan yana nuna daraja ta alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma shi kadai ne littafin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta karanta shi ba a tsara ciki ko ka kware wurin karatu ko baka kware ba inda ka karanta ba ka tashi hannu rabbana sai ka tashi da lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da al-imam tirmidhi ya rawaito kuma ya hassana shi yace hadisi ne hasan sahih annabi yake cewa alladhi yaqra'u al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah hadisin tirmidhi man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf annabi ya ce wanda ya karanta harafi kwaya daya a littafin Allah wanda littafin Allah da ake nufi shine Qur'ani kitabullah wanda ya karanta harafi daya ciki to sai Allah ya bashi lada kyakkyawa wannan ladan kyakkyawa kuma Allah bai bari shi haka nan sai ya limka mishi shi har zuwa goma annabi ce karfa ku fahimci cewa alif lamim duka matsayin harafi guda take annabi ya kawo wannan bayani saboda larabawa sukan ce harafi amma abinda suke nufi jumla zance cikakke an fahimta sannan sukan ce harafi suna nufin allafzu ma'ana suna nufin ma'ana mai sunan shi kalma allafzu al-mawdu'u li ma'na wahid sannan sukan ce harafi suna nufin baki guda wanda za a hadawa a ɗauko wani bakin a sassaka su daga baki biyu zuwa uku ko abin da ke kama da haka su gina abin da ke lafazi ne ko kalma to annabi sallallahu ce shi yake nufi da nace wanda ya karanta harafi guda yana da kyakkyawan lada kyakkyawan ladan almuka shi goma misalin ta kar ku fahimci kan cewa jumla nake nufi ko kuma kalma kalma misali mu ce muhammad muhammad kalma ce an fahimta amma cikin muhammad akwai harfa guda hudu akwai ma wadda ita na fara faɗi kayan ce muhammad sai na ce mu sannan na ce ha sannan na ce ma sannan na ce da muhammad sai aka samu harafi guda hudu annabi ce cikin alif lamim kafu kakku banci harafi guda ne a'a alif da kace shi kadai zaman harafi yake lam shi ma zaman harafi yake mim shi ma zaman harafi yake ashe wanda zai cewa alif lam mim Allah zai rubuta mishi lada 30 a sake shi na lahira da haka dai a shekara ta alqur'ani ba asara ciki haka al-imam al-bukhari ya rawaito yace ba mai khairiya a duniya ba wanda ya dara kowa a duniya a sakelin Allah sai mutumin da yake Allah ya bashi dama ya je ya koyi karatu al-qur'ani kuma yana koyar da shi mai koyi alkur'ani a wurin Allah ya fi kowa daraja khairukum hadithan bukhari hadithan Uthman ibn Affan annabi yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ke da khairiyya yake da falala da fifiko a wurin Allah madaukakin sarki shine wanda ya je ya koyo yadda ake karanta alqur'ani kuma ya koya shi wanda ya fi kowa falala ya fi kowa daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiram al barara والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران annabi yace gwani na gwanana wurin karatu alqur'ani kwararre wanda yake rere karatun alqur'ani shi wannan darajar shi Allah ce ta wuta ce ga darajar shi kawai mun sakin mishi mun fore mishi as-safaratil kiramil barara wasu mala'iku masu zirganiya tsakanin Allah da bayu alkiram masu daraja a fada Allah albarara masu bin Allah sau da kafa kullum tare da shi suke shannan gwanin alkur'ani ke Allah samu zama gwanne cikin karatu alkur'ani sai annabi ce kuma wallazi yaqra'u alqur'an wa yuta'ti'u fihi bai karanta alkur'ani da ta'ata'a idan suka ce ta'ata'a suna nufin iniya da kete ke ta da harafi wal wal ولا والذي والذين ك والذين كفروا كفروا haka shi ma Allah ya ce tunda dai Qur'ani ya karanta a haka duk da bai kore ba da kike ta da baki yana iniya Allah ya ce shi ma ba mu bari shi hannu rabbana sai an ba shi lada biyu da ladan karatun da kuma ladan wahalar da ya sha wannan fa banda ladan kowane harafi kuma yana da lada goma wanda Qur'ani kada ke da wannan ƙur'ani kaɗai ke da wannan ƙur'ani kawai ke da wannan Allah ka samu daji haka da kenan ba a tsara cikin karata alƙur'ani kuma kun san yadda annabi ya tsaya ya karantar da sahabbai yadda ake tada yadda ake tada bakin alƙur'ani ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi miftahu muqaddima fi usul tafsir a cikin shekul islam yake cewa ci yadda annabi ya koya masa bai bakin tada bakin alƙur'ani haka ya zamana ya karantar da su fashin baki da fassara ta alkur'ani shi sa wannan zaman da muke muna yin shi ne a ƙarƙashin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya haskaka mana cewa annabi ya karantar da sahabban shi ƙur'ani ya koya musu ga yadda ƙur'ani ya kunsa to shi ma muna yin shi ne ƙarƙashin wannan a zo a samu wani lokaci wanda za a zo a buɗe ko a buɗe alƙur'ani shi malam na sha malam na fassara baki malam na sha malam na fashin baki wata ayat da ka sha karanta ta ka sha tabi kanta tana wucewa amma yau da gobe sai ka ga da an zo an fara tafsiri in kana halartar majalisai na tafsiri sai ka kana fahimtar me takwansa kai ashe aya gari nake abun in ba haka nan ba kuma matsala za a samu duk da bai san alkur'ani bai san fassara alkur'ani ba kuma Allah ya sa yana da tabshin zuciya kun san tabshin zuciya ko mutanen da yake nan da nan yayi kuka kuka yanzu ne yayi ya fashe da kuka saboda tsoron Allah to zai zo ya kuka inda ba wurin kuka ba kuna fahimta an gane in aka zama wanda bai san fassara ba kuma ji karatu ya birge shi sai malai ya sha iya rera ya sai ji kawai aya ta ratsa shi yanzu za ka ga gulbin idan shi ya ciko da hawaii kamar yadda wani bawan Allah makwabcin shi ya ji yana karatu na sallar dare sai shi yana kuka ya ce bari mu laika mashi ko mu yake karanta wata aya karanta ta sa shi kuka yana ta maimaita aya guda yana zuwa yana zauwa yana zuwa yana zauwa yana ta kuka dai dan kara haka ta katanga yana saurare kun sauce ayi ke karanta wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid wa Allah ce suna tambaye ka game da shi na al'ada ce musu cuta ne shine sai shuka sun tambaye ka game da jinin al'ada jinin haila Allah ce to ba sa amsa ce musu jinin ai haila cuta ne in mata na yin shi kuma za ku kaurace musu ma'ana kakko kusance su shi ne sa shuka kaga wannan an haɗi ne ga taushe zuciya amma kuma ga taushe zuciya kuma ba san ma'ana da an san ma'ana da ya san nan ba wurin kuka ba ne ba akwai inda da ya kamata a yi kuka inda ya kamata a yi kuka wurin mai huzuhu fa gullo sun mali jahima sallo sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluku fazuku falan nazidakum illa azaba nan shi ne wurin kuka ku ɗanɗana azaba ‘yan uwa ‘yan misunan shi ‘yan wuta suna raki suna kuka Allah ka fidda mu cikin matsalar da muke ciki sai Allah ya ce ku ɗanɗana azaba kuma ba mu ƙara muku komai sai azaba sai kai kuka saboda tausaya musu saboda kai ma kana jin tsoron ka firgita kada ka je ka faɗa cikin wannan ina fata mun fahimta da haka dai kenan mala yazo ya uwa da haka ne zama a cikin ire-iren waɗannan majalisai domin ka san ma'ana ko shaka babu ba ƙaramin aiki alkhairi ba ne musamman a cikin wannan wata shista za ka ga abin da ka ba da duka bai taka kara karya ba na lokaci duka bai wuce awa guda ba da 'yan mintuna kai ko awa biyu aka ce ba da su a ce ramadan ya zo tun daga farkon yinin ka har abin ka ba allah awa biyu kawai tun da sahi har rana faduwa awa biyu kawai ka ba allah kasan galibi abinda ke hana mu wurin ba da irin waɗannan lokuta shine babban tunanin ɗan adam ko ban tunanin musulmi a yau saboda lalaci kawai ce ka jaye muna sallah muna sallah eh kana sallah kana sallah kuma ka jance masu sallah ma wasu masu sallah sai Allah musu azaba kana sallah baka sani ba tana yiwa sallar ka ba da ita ba Allah zai kai ka aljanna da ire-ire waɗannan majalisa ka zo ka zamana inda za ka zo ka ba da lokaci ka zama wayayye a addininka ba ka zama ɗan hauma-hauma ba ga kanin kawai ta yi kake duk guguwar da ta zo ta ɗauke ka yan ta ɗauke ka ta yi gabas da kai ta mai doka yamma ka biyo ta ka zama yadda ka san mai sunan shi imma kamar kudan doki idan doki kirto da gudu ya yi gabas sai laƙe ma doki ya ce shi ma canza in doki ya ci birki ya dawo a banga ya ce yamma zai shi ma ya ce duk ɗaya ne kuna fahimta amma kana zama inda ake karatu kana zama inda ake fashin bakin magana Allah kai tsaye abinda za a karantawa a sha baki a fassara duka maganar Allah ce kana gani ga Qur'an nan gaban ka ga ayan nan kuma baka yarda da fassara ba ƙara komawa ka je ka diba tafsiri an yi an fassara alqur'ani da Hausa an fassara da Turanci sai ka je ka diba sai ka ga wallahi yadda ma lai fassara mana haka fassara take haka nan ne to amma dan me wane yake aikata kaza dan me su wane suke aikata kaza sai ka tantance tsakanin abin da yake shine addini tsaba abin da ke cikin alkur'ani da kuma abin da yake kawai kama kama mutane rakice rakicen mutane amma in baka halarta kullum kai ka tsaya da an tambaye ka suka ce to kun ji mu dai mun ji ana cewa kun ji ana cewa ina fata muna fahimta da haka dai kushe ka babu halartar majalisi na tafsiri ko majalisi na karatu wannan ba karamin falala kuma ba karamin wanke rai ba yake mun sani cewa dan adam Allah ya halice shi daga abubuwa guda biyu da rai da gangar jiki su ne dan adam haka ne rai da gangar jiki yau an fidda maka ruhi ka zama mi gawa babanka zai ce a zo a yi gauga a wanke ka a malik kafa ne a shi abin ne ka yau ba za ka kwana cikin gida ba saboda mai bare yanzu kai ba mutum bane kuna fahimta tunan gangar jiki kowane daga cikin ruhi da aka hada sinadari na ruhi da kuma sinadari na gangar jiki da aka hada aka yi dan adam kowane yana bukatar kalaci da yake bukata a rika bashi yana ci dai ya hawa baka ya gyaru yanzu aka samu dan adam aka zo aka leke cikin dakin ba shiga ba fita aka dan buɗe mishi wani iska da zai iya zuwa dan kai ya mutu aka hana mishi ci aka hana mishi sha bayan sati guda za a isko shi a ɗauka ma Allah bai zare rasha bayan sati guda bai ce bai sha ba ya za a isko shi ya iya makan shi wani abu ita so da ya fito fa fitowar ta gagare shi sai an ɗauko sai an ɗauka sai an aji saboda ni ganga shi kina buƙatar wani abu da ba a bata ba ba a bata ci ba ba a bata sha ba to shi ma ruhi yana buƙatar abinci to amma yau musulmi mun fi ba da abinci da kalati na ganga jiki sama da ba da abincin kalatin ruhi muke gyara rai na ɗan adam magana Allah magana Allah magana manzo Allah in kana halarta wurare na karatu nan ne zaka ji an ce abu kaza baya da kyau sai ka rizance mishi hakan sai ya zama shine sanadiyar gyaran ranka na fata mun fahimta idan kana zuwa majalisai na karatu nan ne zaka ji an ce abu kaza yana da falala sai ka riba ka gani wai ayya ma na taba yin shi ban taba yi ba kai bari in samu ga abin cikin program kina suka ga ranka ya gyaru kullum ba abin da ke burge ka sai zama inda za a ce maka Allah ya ce annabi ya ce baka da lokacin tsogoni tsogun gumma baka da lokacin su baka da lokacin gulma baka da lokacin hayaniya da sauransu da ka zo ka zamna ko ka karanta alkur'ani ko ka yi tunani ka yi tadabburi game da fahimta wata aya ko abin da ke kama da haka baka da lokacin da zaka tsaya haka ba ta lokacin ka wanda zai zo a ce duk ini sai ya bada awa guda ya bada awa guda wurin sauraron Allah ya ce annabi ya ce shi kuma wancan ya bada awa guda wurin gulma kaga shi wancan zai tashi da zunubai na awa guda kai kuma zaka tashi da lada na awa guda kuma waɗannan majalisai sa'on cikin ramadan ne ko bayan ramadan ina fadakar da mu duk inda ake yin sai kasance muna halarta a wurin malaman sunna wanda suke ba sun ba da lokacinsu sun ba da lokacinsu sun ɗoki wazifa ta annabawa aikin annabawa sun ɗora makan sun ce su zasi da wuya da daɗi dai zasi da wuya da daɗi zasi mu rika halarta wuraren bi sunan shi inda malamai suke karantarwa halarta akwai amfani sosai akwai amfani sosai na daga cikin amfanin da ake samu shine zaka ga kullum zuciyarka wanke maka ita ake kullum wanke shi malami kullum aikin shi kamar yadda ka san mai wanke haka malami yake zukatan mutane yake kama ya darza ya darza ya darza ya gurza ya gurza ya gurza ya wanke ya darwai kuna fahimta shi sa kan zuciya kowa ta gyaru ta malami take fara gyaruwa kamar yadda shi mai wanki idan ya zo sa kaya ga ruwa yana wanki yana wanki yana wanki kan kayan su wankwa ne shi ke fara wankwa haka ne to shi ma malami haka lokacin da ya ce muku Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce ai kaza Allah ya hana kaza Allah ya ce ai kaza Allah ya hana kaza kullu yana shi mutum nawa za su shi cikin mutanen na akwai wanda za su tashi da niyyar kan cewa lalle ba ni ƙara yin kaza tunda Allah ba ya san shi wannan kuma dalili ne da ke nuna kan cewa wannan mutum yana son Allah duk wanda zaka shi ya saurari wa'azi kuma ya je ya aiki da shi Allah ce dalili ne da ke nuna ma'ana mutunan kware a mutunan da yake baya da lokacin sauraron wazi inda ake malamai suna can suna abin gama suna can sauti na kai mashi a gida ma amma yana ta zagin su yana ta musu habaici yana ta kaza sun kun damu mutane kun rikitar da mutane kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza baya da lokacin sauraron wa'azi baya da aiki sai gulman malamai sai bata malamai to wannan dalili ne ko alama ce ta shaka alama ce ta tabewa Allah ya ce manzo Allah fa zakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha mai tsoron Allah shi zai wazu kina halartarka a wurin wa'azi dalilin yake nuna akwai tsoron Allah cikin zuciyarka saurarenka da wa'azi dalilin yake nuna kana tsoron Allah saurarenka da wa'azi kuma ka yi himma ka yi niyya kai da ke wannan kai kana da tsoron Allah da Allah ya ce wanda zai aiki da wa'azi ya amfana da wa'azi ya ci moriyar wa'azi shine mai tsoron Allah sai Allah ya ce wai ta jannabu hal ashqa tababbe shine ke nisance ma wa'azi tababbe bai da lokaci zai ba da awa guda kai an shiga cikin lokacin shi an takura mishi alamar tabewa Allah ka raba mu da tabewa tababe ko kuma wanda zai zo ya saurara kuma ya je aikin ina ruwa ne shi kawai sauraron da yake birge shi amma kuma baya da lokacin aiki da shi shi ma wannan akwai kusuri cikin al'amuran shi akwai ragowa a cikin al'amuran shi wane ne wanda zai ci moriya wa'azi Allah ce mai tsoron Allah ya zo ya zamna ya bada lokaci ya saurara kuma duk lokacin da zaka bada kai da zaka zo ka saurara abin ga wallahi tallahi bai kai lokacin da shi malam zai bada ba kuna fahimta lokacin da zaka bada ka saurari wa'azi bai kai lokacin da mala yake badawa ba shi yanzu malam zai iya bada awa biyu awa uku alhamdulillah ba wai mai sunan shi yaban kai ba malam sani gashi nan wani lokaci tun karfe tara ko karfe takwas yake zuwa ya shiga yana nazari yana nazarin abin da zai karanta wa yanzu sai dab da karfe daya ya gudu ne ya bada sallah nazari yake yana nazari ya ga magungunan malamai karkashin wannan tafsiri ni ba tun daga karhe takwas ko tara a doka ma daga tara tara goma sha ɗaya sha biyu awa uku har da wani abu wanda nazari ne za yi ya samu ya tara ma'alumat yadda zai zo iya zo zamna ba zai rasa abin da zai gaya muku sannan ya zo bayan ya bada waɗannan awoyin awa uku da wani abu ya bada sannan zai zo ko hudu zai zo ya zamna zaman nan da za yi lokacin da za ku bada tare da shi kuma za a bada shi tare da shi za a bada shi na fata mun fahimta amma mu yanzu ba da awa guda shi ya ba da awa hudu ko biyar mu yanzu awa guda ta ga garin ba haka yayi kuma mu yake so mu fahimci wani mu yake so mu fahimci sakon Allah shi san ka kalli abin da zaka bada kadan ne sama da abin da shi malami da zai karantar da kai yake bada hakan sai ya sauki gare ka ka bada wannan awa za ta zo ta wuce ma kowa ka ba tare da ka kula ba ana zaune za ka ga awon nan ta zo tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sace lokaci ya yi shi malam bai ida faɗa abin da ida faɗi ba wanda ya takuru cikin masu saurari ya takuru wanda bai takuru ma ba wanda yake allah allah a ci gaba kawai a yi tazarci yana da yana kokarin a yi tazarci ina fatan mun fahimta da haka dai mu gode ma allah subhanahu wa ta'ala da allah maɗaukakin sarki ya samu cikin waɗanda za su zo su zamna su saurari saƙon allah wannan falalaci kuma irin wannan majalisun da muke gani wallahi tallahi annabi ya gaya mana hadithin muslim annabi ce mala'iku neman shi suke ruwa shallo mala'ikun Allah neman suke a cikin duniya ina ne ake zama ana cewa Allah ce annabi ya ce dan su je su zama su saurara annabi ce inna lillahi ta'ala mala'ikatan sayyahina fil ard yaltamisuna ahla dhikr Allah na da wasu forarrun mala'iku waɗanda ya fore musu suna yawo a cikin ban ƙasa suna zagaya su ga ina ne ake zama a majalisai na ilimi ina ne ake zama a ce Allah ya ce ina ne ake zama a karanta tafsiri ina ne ake zama a yi kaza a yi kaza a yi kaza idan suka samu za su dai nema suna cigiya idan abun batan ka ya bata za ka yi ta cigiya ka yi nan ka yi nan ka yi nan ka yi nan baka san inda Allah zai sa ka gan shi ba to su ma cigiya irin waɗannan majalisai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan suka samu wurin wasu jama'a sun yi nan wasu jama'a na mala'iku sun yi nan wasu sun sirrin rabu sun watsu waɗanda suka je suka samu inda ake zama ana wa'azi ana karantarwa ana faɗin Allah ya ce annabi ya ce sai su rika ce mu sauran ƴan uwansu da suka tayi neman tigge irin wannan wuri su ce musu halin mu ila hajatikum halin mu ila hajatikum ku zo ga bukatarku ku zo ga abinda kuke da kishirwa akan shi neman kuke na ake cewa gashi mun samu ku zo manzo Allah sa sana ke ta idan suka zo fa yahfunahum bi ajnihatihim sai su zagaye su su kewaye su da fukafikin su ko shakka ba ni da magana annabi ce cewa a yanzu haka anan wallahi tallahi malaiku sun zo sun kewaye mu manzo Allah sa sana ke cewa suna cikawa saboda malaikun Allah suna da yawa dan Allah ya ce mana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka ta malaiku sai shi idan suka ji suna cika wasu sama wasu wasu sama wasu sun zagaye maza Allah ce sai sun kai sama ta duniya suna saurare nutsuwa sai ta zo ta sauka a cikin waɗannan mutane shi sa zaka ga a zuwa a zamana har ai awan nan guda a tashi ba kwarauniya ba wanda za a ce an cika shi da ƙura ba wanda za a ce an ci cingon an jefa mishi ba wanda za a ce an yi kaza an mishi kaza an tsaki kuna fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kan a tashi sai Allah ya turo wani mala'ika daga cikin mala'iku ya ci duk wanda ya zamana inda ake wa'azi ya tashi an gafarta mashi bai da matsala an komu magfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat laifukan da kuke dama a can baya zunuban kuma Allah ya sa yanzu an doke su yanzu inda suke da tili-tili na zunubai yanzu an sa tili-tili na lada a wurin majalisun ilimi kare kake iya samu wannan inda za ka je ka ji Allah ya ce annabi ya ce idan suka koma sai Allah ya tambaye su dama ya fi su sanin duk abin da ya wakana kuma ya fi su sanin abin da bayan shi suka aikata na sauraron wa'azi in suka koma wurin Allah Allah ya fi su sani sai ce musu me kuka iske bayuna suna yi sai ce mun iske su suna girmama ka suna tsarkake ka suna kaza suna kaza suna kaza Allah ce me suke ma'ana sun taba gani na sai malaikun su ce su taba ganin kawai to me suke so me bukatar su ya zaunar da muna kudi yake raba matsayi yake raba kusheru ake ba da na siyasa ko na gwamnati me ya zaunar da muna ya jama'a ha aljanna haka malaikun za su gaya ma kowa niyyar shi ya zo ya zama na duk wanda zai zo ya zama na inda yake ce Allah ya ce aljanna yake so in mala'iku aka tambaye su me suke so in ba su sai mala'iku su ce ma Allah ba su da guri sai aljanna Allah ce sun ga aljanna ta maza Allah su salan shi sai mala'iku su ce ma Allah ba su ga aljanna ba kaifa law ra'uha ya kuke gani da sun ganta da sun ganta da yadda suke son da sun kara da sun ganta da suna iya duka ba da lokacin su gaba ɗaya idan an ce hayya wa'azi to zaka ga sun zo har rasa wuri kuna fahimta manzo Allah ta sallar ke cewa to na ji abin da suke so kuma me suke tsoro ya zauna da mu ji magana Allah me muke tsoro ban ji ba ma haka malaiku za su ga mu Allah su ce wallahi ba abin da suke jin tsoro ga alamun su da wuta suke tsoro suna jin tsoron azaba ka suna jin tsoron fushinka Allah ya ce sun ga azaba ta ba su gani ba to kuke gani da sun ganta kai da sun ganta da yadda suke gudanar ta sun kara Allah madaukakin sarki sai ya ce ushhidukum anni qad ghafartu lahum malaikuna ku zama shaida ta waɗannan mutanen gaba ɗaya na gafarta musu wani malaika zai ce ya Allah akwai wani fa shi wani fa ba wa'azi fa yazo saurare ba tafsiri ba fa yazo saurare shi kawai ya zo ne yana jiran wani shi ko mutunan ya ce baya tashi sai ya yi da tafsiri sai ce to bari mu zauna mu jira har shi an gafarta mishi Allah ya ce har shi an gafarta mishi wani zai zo wa ya ce ma Allah madaukakin sarki akwai wani ba shi tana yi wa ajin secret ne shi ya zo ne doki sirri ya je kai ma gwamnati ya zo ya ji me aka ce ka aje an taba gwamnati ayi kaza ayi kaza a shi me suke cewa yaran nan Allah ce har shi an gafarta musu humul qawmu la yashqa bihim jalis mazamna ce duk inda ke zama duk wanda ke zama majalisai na ilimi ba yadda za a yi zama tababbe duk wanda ya zama anan kan a tashi ana tashi ka yi ƙoƙari in ka zamna har a tashi tare da kai don ka sami kunu maghfuran lakum qarbud dil sayyiatikum hasanat ku tashi gaba ɗaya an gafarta mu in ba majalisin ilimi ba ina ne zaka samu wannan yau majalisan mu kudi bai da suka lalace duk inda zaka zama in kobe ne to in baka ɗauko firar wani ba aka yi gulma shi kaji shi wancan abokin zaman naka ya ɗauko maka abin ga yau gulma ta zama mana fawakihul majalis kayan marmari duk majalisa duk fadar da yake ba a cicciran mutane ba a gulman mutane wannan fadar ba ta da daɗin zama za ka ga mutane gaba ɗaya sun wawatse sun watse mata kuna fahimta ya jama'a da haka dai kaɗin tsawaita ku da dogon bayani daga ne kamata in ce na dakata birki mun sani ma malar sani ya ƙara fashin baki abinda kuka faɗa daidai allah shi ba mu lada kuskure kuma kwatanta ta marshe ubangiji Allah ya fi mana insha Allah ta'ala kenan tafsiri sai zuwa gobe malam insha Allah ta'ala zai ci gaba da ga inda ya tsaya a jiya Allah ya samu dace subhanakallah